أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi kamar yadda muka saba gabatar da karatu a yinin asabar cikin wannan littafi mai albarka sharhu kashfu shubahat yau muna da hudu ga watan rajab hijira manzala sallallahu alaihi wasallam na da dubu da dari hudu da arba'in da daya wanda ya daidai da ishirin da takwas watan biyu miladiya na da dubu biyu da ishirin sati da ya gabata mun tsaya a kan faɗan malam da ya kawo dalilai wanda suka zamanto bayan ya kawo dalilai a dunkule ga wanda yake da shubaha ta shirka da Allah maɗaukaki sannan ya fara bayanin dalilai wanda dalilai ne wanda Allah maɗaukaki dogon bayani a kansu a kan takamaiman matsala ta shirka da Allah maɗaukaki ko kuma bautawa kuma bayan Allah da sunan kusanta da Allah maɗaukaki mun tsaya kan kalkashin aya da Allah madaukaki yake cewa kul ata'buduna min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala naf'a wallahu huwas samiul alim bayani ya gabata akan wannan sai dai na da kyau karshen talikin da malam yayi qala bayan ya faɗi wannan aya wa yawma yahshuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun shahi na arba'in da uku mana yake cewa al'aya fata bayyana bi zalikal jawabu an tablisihi talbisihi ya kunu bi kaunin mashiriki na ya'budun al'asnama wahuwa ya'budun auliya wa salihin min wajhani mala ya ce fata bayyana bi zalikal jawabu min talbisihi sai zamanto ba da amsa ta bayyana daga talbisin nan na shirikita ruha-ruha da ɓoyewar haƙiƙa bi kaunin mashirki ne kasancewa mashirkai ya abudun al'asnama suna bautawa gumaka waho ya abudun auliya a salihin shi kuma iya bautawa waliyai da nagartattun bayi min waje haini ta fuska guda biyu alwajhul awwal fuska ta farko annahu la sihhata li talbisihi babu inganci ga wannan talbisin nan nashi li anna min ulaika al mushrikin man ya'budu al awliya was salihin domin a cikin wannan mushrikai hallo akwai wanda suke bautawa waliyai da nagartattun bayi alwajhu thani fuska ta biyu لو قدرنا أن أولئك المشركين لا يعبدون إلا الأصنام أقدر da dai a ce wannan mushrikai ba sa bautawa kowa sai gumaka fala farqa bainahu wa bainahum nan babu bambanci tsakanin su da shi li'anna al-kulla abdun min abada man la yanbaghi anhu shay'an domin kowanne daga cikinsu ya bautawa wanda bai dace da wani abu ba na wannan bauta tsawon kana waliyai ne ko gumaka ne ko abin da ya kama da haka kenan za mu tashi a kan wannan gaba faɗa malam da ya ce rahimahullah wadhkur lahu qawlahu ta'ala sannan ka ambata mashi faɗa Allah maɗaukaki da ya ce wa yawma yahshuruhum jami'an ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم bal kanu ya'buduna al-jinna aktharuhum bihim mu'minun wa qawluhu ta'ala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahayn min dunillah قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت العلام الغيوب ما لك وانا آيوي قدا بيو وانا سكيكاو ولك أكم وانا مسألة كأنبتا مش فدا الله مدوككي كتي Allah maɗaukaki ya ce wa yau mai yahshuruhum jami'a ranar da Allah maɗaukaki zai tattara su gaba ɗaya da su masu bautar da wanda ake bautawa thumma yaqulu lil mala'ikati sannan ya ce wa mala'iku a ha'ula'i iyyakum kanu ya'budun wa'annan wa ya zuwa gare ku ne suke bautawa ku kaɗai ne iyyakum ku kaɗai suke bautawa qalu subhanaka malaiku za su cewa Allah madaukaki tsarki ya tabbata gare ka Allah ka tsarkaka daga dukkan tawaya ka tsarkaka a gama ka bautakka da wani anta waliyuna kai ne waliyin mu ko mashibinci al'amarun min dunihim kuma bayan su bal kanu ya'budun aljin mu ba mu suke bautawa ba face suna bautawa aljannu ne aktharuhum bihim mu'minun mafi yawancin su da aljannu suka yi imani wa qawluhu ta'ala da fada Allah madaukaki da yace wa iz qala Allah ya Isa ibn Maryam katina bayan iz akwai fi'ili wanda yake zuwa ana kada uzkur iz kahin wannan iz akwai fi'ili wanda ake kaddarawa a ce tina lokacin da uzkur iz qala Allah ya Isa Allah madaukaki ya kira Isa ibn Maryam yace ya kai Isa dan Maryam a an ta ƙulta linnas ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah zukai ne ka cewa mutane su rike ni da ni da mahaifiyata alloli guda biyu kuma bayan Allah madaukaki Allah ya san ba haka bane amma saboda mene kawo hujja saboda Isa alayhi salam ya wanke kanshi shi da kanshi da kanshi mun ba haka ba Allah madaukaki masani ne ba Isa ya ce musu ba su bauta mushi kawai karambanansu ne kamar yadda mutane suke fifitar da wasu mutane akan bin Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam zaka ga abin da ya dame su da faɗa Allah duk abin da za su ce ba za su ce Allah ko manzo ba za su ce a shehuwa ne ya ce to haka Allah ya tambayi Isa alaihi salam qala subhanaka Isa alaihi salam ya ce wa Allah Allah tsarki ya tabbata gare ka tsarkaka daga wannan ma yakunu li ba ni da wani haƙƙi an aqula ma laysa li bi haqqi in faɗa abin da ba ni da haƙƙi a cikin shi shi ne haƙƙin bauta bauta haƙƙi ne na Allah maɗaukaki ba na wani ba in kuntu ƙultuhu in hanna faɗi wannan magana faƙad alimta Allah maɗaukaki ka sani ta'alamu ma fi nafsi kai ka san abin da yake cikin raina wala a'lamu ma fi nafsi ne bin san abin da yake cikin ranka ba na wannan ilimi na sana abin da yake ran mutum sai Allah maɗaukaki kawai shi yake banta da shi innaka anta allamul ghuyub Allah madaukaki kai ne mafi sanin mai yawan sanin abin da ya boyo fa lahu sai ka ce mishi arafta anna Allah kafara man qasada al asnama ka san cewa Allah madaukaki ya kafartar da wanda suka bautawa gumaka wa kafara aidan man qasada salihin hallau ya kafartar da wanda suke nihin managartun bayi da bauta wa qatalahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin su kara tabbata gare shi ya yake su fa in qala idan yace al-kufaru yuriduna minhum kafirai suna nihin bauta daga wannan gumaka wa ana ashhadu an la ilaha anna Allah huwa nafi'id dar al-mudabbir zai ce ni kuma na shaida na tabbata lalle Allah madaukaki huwa nafi'u shine mai amfanaswa addar mai cutaswa mai sa cuta almudabbir wanda yake jujjuyar da al'amura la uridu illa min babban na neman komai sai daga wajen Allah madaukaki wa salihuna laysa lahum min al'amr shay su kuma wannan nagartattun bayi ba su da wani abu a cikin al'amari ba su da mulkin komai walakin aqsuduhum sai dai ina nuhata su ne arju min Allah shafa'atahu ina neman cetonsu daga Allah madaukaki fal jawabu bada amsa anna hadha qaulul kuffar sawa'un bi sawa' bada amsa zaka ce wannan magana da ka wadi magana kafirai ce babu bambanci daidai wa daida daidai da daidai yanda suka wadi kai ma haka ne ka wadi waqra alaihi qawluhu ta'ala ka karanta mashi fada Allah madaukaki da yace wallazina takhadhu min dunihi awliya wa'anda suka riki wasu waliyai mujibuntan al'amurra koma bayan Allah madaukaki suna cewa mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa mu haba habauta musu muke ba sai kawai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah zulfan kusantaswa wannan zulfa bi ma'ana qurbatan ko taqarruban kamar kusantar da ni kusantar muna so mu kusanta da su ne da Allah maɗaukaki wa kauluhu ta'ala da faɗa Allah maɗaukaki da ya ce waya ƙuluna za ka ji suna cewa a ha'ula'i shufa'a'una ha'ula'i shufa'a'una inda Allah za su yi kaciya wannan wasu ne wanda za su cece mu wajen Allah maɗaukaki ƙala wa'alam anna hadhihi shubaha as-salat hiya akbar ma indahum ala ya ce irin wa'annan mutane ka sani cewa wannan shubuha guda uku su ne mafi girma abin da ke tare da su bai za a rafta an Allah wadda halana fi kitabihi idan kasancewa Allah maɗaukaki ya mana bayanin wannan shubuhohi guda uku ƙarara a cikin alkur'ani mai girma littafin shi wa fahimta ha fahimman jayyidan kuma ka fahimce ta fahimta mai kyau fama ba a daha aisaru minha shubahar da za ta zo bayan wannan ita ce mafi sauki daga wancan manyan shubaha fa'in ƙala idan ya ce ana la'abu a abud illallah idan ya ce ma ni banna bautawa kowa sai Allah wa hadha al-intija'u ila salihin shi kuma wannan karkata komawa da nayi zuwa nagartattun bayi wa du'a'uhum da roƙonsu da nake laysa bi ibadatin ba ibada bace ba fa qul lahu kace mishi أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله كي كتبت للي ألا مدوكك يا تلستاما tsantsan tadda bauta ga Allah madaukaki zaka yi ta ne dan shi shi kadai wa huwa haqquhu wannan bauta kuma haƙƙin shi ne alaika kanka fa idza qala idan yace na'am na tabbata fa qul lahu kace mishi bayyin li hadha alladhi farada alayka kaman bayanin abin da Allah maɗaukaki ya farlanta a kanka wahuwa ikhlas al'ibada lillahi wahda shine kuma yin bauta da Allah tsantsantar da Allah kaɗaitar da Allah maɗaukaki da bauta wahuwa haƙƙun alaika kuma haƙƙi ne a kanka fa in kana la ya'rifu al'ibadata wala anwa'aha idan ya kasance bai san menene ma ake cewa bauta ba bai san dangogin bauta ba fa bayyana halahu to kame bayanin ta bi kaulika da fadakka qala Allah ta'ala Allah madaukaki yake cewa ud'u rabbakum tadarruan wa khufiya ku roki ubangijinku ku bautawa ubangijinku tadarruan kuna kaskantar da kai wa khufiyatan kuna yi aboye ba dan wani ya gani ba ko dan ya ji innahu la yuhibbul mu'tadin lalle Allah madaukaki bayya son wanda suke tsallaka gona da iri wanda suke shishige fa idza alamtahu bihadha idan ka sanar da shi da wannan fa qullahu kace mishi hal alimta hadha ibadatu lillah ka san wannan bauta ce ta Allah madaukaki fala budda an yaqula na'am dole ne yace haka dan wa du'a mukhul ibada kuma addu'a ita ce farkon ibada duk da cewa bayani zai zo kan wannan hadisi iya da rauni hadisin da ya zama to ingantacce ne addu'a huwa al-ibada kenan addu'a ita ce bauta dalilin mai manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce addu'a bauta ce saboda a cikin addu'a akwai kaskantar da kai ga Allah madaukaki bawa lokacin da zai roki Allah madaukaki iya kaskantar da kanshi na farko dai ya san Allah shine mai badawa shine mai karbawa wannan roko na biyu ya san iya da abin da zai bada shi yasa ya roke shi na uku kuma iya roƙo ne da kaskantar da kai wannan kaskantar da kai da za ka yi ga Allah bauta ce kamar yadda tafsirin wancan yake ya gabata fa qul lahu ka ce mishi idza aqrarta annaha ibadatun idan ka tabbata cewa wannan bauta ce wa da'watullahi laylan wa naharan kuma roƙon Allah ko bautawa Allah dare da yini khawfan wa tama'an mutum iya jin tsoron azaba ka Allah madaukaki da ya kama shi da azaba idan bai bauta mishi wa tama'an kuma iya mai kwadayi na aljanna idan ya bauta mishi ثم دعوت في ذلك في تلك الحاجة نبيا sannan kuma kazo ka roki wani annabi au ghairahu ko wani shi da wannan bukata ka bukatar taka hal ashrakta fi ibadati llahi ghaira yaya anan ka gama wani Allah da wani Allah a cikin wannan bauta taka fala budda an yaqula na'am a wannan makawa babu makawa zai ce haka nan faƙun lahu fai za a limta bai ƙaulihi ta'ala idan ka san faɗa Allah maɗaukaki da ya ce fasallili rabbika wani haƙ fasallili rabbika ka yi sallah domin ubangijinka na ikhlasi ba don wani ba za ka yi don Allah za ka yi wani har sannan kuma ka soke abin suka raƙumi ko abin da ya kamata kinan layya wa aqata Allah wa nahartala ka bi Allah kuma kai yanka saboda shi hal hadha ibadatun wannan ibada ce falabudda an ya kula na'am babu makawa zai ce haka nan ne ibada ce faƙun lahu idan na harta li makhlukin nabi to idan ka yi yanka ga wani halittacce wani annabi au jinni ko kuma wani aljani au ghairihima ko kuma wani su daban hal ashrakta fi hadhihi al-ibada ghair Allah ka tara wani Allah da wani Allah a cikin wannan ibada ta yanka fala budda an yaqula an yuqirra babu makawa zai tabbatar wa yaqul kuma zai ce na'am zai ce haka nan kuma kalkashin abinda malam yayi ta'aliki akan wannan maganganu na Muhammad bin Abdul Wahhab al-Allama Sheikh Muhammad bin Salih al-Utsaimin yake cewa kalkashin wannan magana da malam yayi قال قوله واذكر له قوله تعالى ka ambata mashi fada Allah madaukaki wa yawma yahsuruhum jami'an thumma yaqulu lil mala'ikati ranar da zai tara su gaba daya da masu bauta da abinda ake ake bautawa Allah zai ce thumma yaqulu lil mala'ika ya cewa mala'iku qala al ayataini aya wannan guda biyu hadhihi ma'tufatun ala qawlihi sabiqan wannan aya an rabota abu safadar shi wanda ya riga ya hudu ya ambata fadhkur lahu anna al-kufara minhum man yad'u al-asnam kina an rabota da magana da yace ka tunatar da mu ka tunatar da shi cewa kafirai wa na daga cikin su wanda suke bautawa gumaka har zuwa karshe wal maqsud min hadha munha ta wannan an ya tabayyana lahu anna man min al-kufari man ya'budu al-mala'ika ana so ya fahimta cewa a cikin kafirai ma akwai wanda suke bautawa mala'iku wa hum min khiyaril khalqi llahi wa awliya'ihi su kuma wannan mala'iku na daga cikin mafi zaɓaɓɓun bayan Allah halitta ta Allah da waliyan shi masoyan shi fa ya butulu tablisuhu bi anna alfarqa bainahu wa baina alkufar annahu huwa yad'u as-salihin wal awliya wal kufar yad'una al-asnam min al-ahjari wa nahwiha yace mun hada wannan lalata wannan rikita da take tare da shi muguwar fahimta da take tare da shi cewa bi annan farqa bambanci tsakanin shi da wanda suke bautawa gumaka kafirai annahu huwa yad'u salihin shi iya roƙon nagartattun bayani wal auliya da wali kuma wannan abun mamaki zaki samu musulmi mu'mine za su je suna tawafi a kabarin wani wali kuma suna roƙon shi biyan bukata wali ba na kaza ba na arziki ba na haihuwa ba na mulki ba na kaza dare da rana manzala sallallahu alaihi wasallama yake cewa la taj'alu qabri 'idan yu'bad min dunillah kada ku sanya kabari na wani abin taro wanda zai ka taruwa ana bautawa kuma bayan Allah madaukake to amma sai ga saboda jahilci da ruha-ruha da ake wa aka wa musulmi aka cuce su ba ganar da su da bauta ta Allah madaukake ba sai aka dora su kan bauta wani suke bauta mushi ga wannan ayoyi karara suna mai da murtani akan irin wannan al'amuran nan shi iya bautawa salihan bayi da waliyai wal kufar ya'buduna al asnama min al ahjari wa nahwiya su kuma kafirai suna bautawa gumakai na duwal wasu da abin da ya kama da haka wada shi da yace qauluhu wa qala ta'ala wa idh qala wa idh qala Allah ya Isa ibn Maryam al aya ay wadhkur lahu qaulahu ta'ala ka ambata mashi fada Allah madaukaki wa idh qala wa idh qala Allah ya Isa litulqimahu hajaran domin ka tura mashi lomar dutse a makogoro don ka tura mutum makogoro dutse a makogoro ya iya magana babu saboda ka kawo mai hujjar da ba yadda zai dole saurara inda ba takabur zai yi ba bayan ga aya karara ka gaya mai ka gaya mai hujja baya da babu amsa qala min al-kuffar kanu ya'budun al-awliya na daga cikin kafirai akwai wanda suke bautawa waliyai wa salihin fala farqa bainahu wa baina ulaika al-kuffar kina anan babu bambanci tsakanin shi da wa'ancan kafirai qawluhu fa qul lahu ilah fada shi da yace kace mishi har zuwa karshe ai qul zalika mubayyinan lahu ka fada mishi kana mai bayani anna allaha subhanahu wa ta'ala kaffara man abada salihin cewa Allah madaukaki wanda ya tsarkaka daga dukkan tawaya wata'ala ya daukaka ya kafirtar da dukkan wanda ya bautawa nagartattun bayi wa man abada al-asnama ya kafirtar da wanda suka bautawa gumaka wan nabi sallallahu alaihi wasallama qatalahum ala hadha shirk kuma mazala sallallahu alaihi wasallama ya yake su a bisa wannan shirka walam yanfa'u walam yanfa'uhum an kana al-ma'budun ma'budun kana al-ma'budun min awliya auliya illahu wa anbiya'i wannan bai amfanar da su ba cewa abin da suke bautawa wannan waliyan Allah ne da annabawa qauluhu fada shi yace fa in qala idan yace ya'ani hadha al-mushrik wannan mushriki yace al-kuffar yuriduna minhum kafirai ho suna nihi suna son wani abu ne daga wurin su ay yuriduna an yanfa'uhum suna so su amfanar da su ne aw yadurruhum ko su cutar da su wa ana la uridu illa min Allah ni kuma dukkan wannan abubuwa banna neman shi sai daga wajen Allah madaukaki wa salihuna laysa lahum min al-amri shay'un yace kuma ai nagartatun bayi ba su da komai sai wajen Allah wa ana la a'taqidu fihim kuma ni banna kudure wani abu a cikin su walakin ataqarrabu lahum ila Allah sai dai ina kusanta da su su kai gani ga Allah madaukaki wa kaga abinda ba a yarda ba a cikin musulunci فإذا سألك عبادي عني فإن فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا إذا باينا sun tambaye ka game da ni ka ce musu niwa ina kusa da su a musulunci babu tsari Allah maɗaukaki za ka roƙa e abubuwan da Allah maɗaukaki yake so na karba addu'a ka roƙe shi Allah zai saurara ba sai ka sa wani ba ka ce wani ni ba zan iya roƙon Allah ba ba zan iya roƙon Allah ba dole roƙa min Allah da kaza babu laihi in mutum nagari ne ka yi tawassuli da neman ya roƙa ma Allah amma ba shi za ka roƙa ba akwai bambanci su wa'annan su zuwa suke su roƙi su roƙi wa'annan cewa Allah da sunan Allah mene ya musu ceto sai su roƙe su maimakon su roƙi Allah maɗaukaki inda mata suka yi ku roƙa mana Allah maɗaukaki mu samu ceto to alhamdulillah wannan ya halatta shi ma ba kowa ba sai mutumin da aka san mutum ne na Allah maɗaukaki wanda ba zai shirka ba cikin roƙon shi to shine nan malam yake cewa ka ce musu ila aikul mubayyinan qawluhu fa in qala ya'ni hadha al-mushrik al-kuffar yuriduna minhum ay yuriduna an yanfa'uhum aw yadurruhum aw yadurruhum wa ana la uridu illa min Allah was-salihuna laysa lahum min al-amri shay wa ana la a'taqidu fihim walakin ataqarrabu lahum ila Allah azza wa jal liyakunu shufa'a ni ina kusanta ne zuwa gare su dan su kasance mun masu ceto wa kadhalika al-mushrikun haka da ne fa qul lahu kace mishi wa kadhalika al-mushrikun alladhina bu'itha fihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam hakanan mushrikan da aka aiko cikin su manzo sallallahu alaihi wasallama hum la ya'buduna haula'i al-asnam basa bautawa wa'annan gumaka li'itiqadihim annaha tanfa wa tadur ba sa bauta musu saboda cewa tana amfani ko tana cutarwa walakin nahum ya'budunaha lituqarribuhum ila Allah zulfa sai dai suna bauta musu ne dan su kusantar da su da zuwa ga Allah kusantarwa kama qala Allah ta'ala anhum kama yanda Allah madaukaki yace game da su ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ban ma bauta musu sai dai kawai dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah madaukaki وقال ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ذاك suna cewa ai wa'annan sune za su cece mu wajen Allah madaukaki fataqulu fatakunu haluhu ka hali ha'ula'i mushrikin sawa bi sawa halin wannan mutum sai kasance kamar halin mushrikai babu bambanci daidai da daida daidai da daidai قوله رحمه الله تعالى فأشهد أن رحمة الله تعالى تبتع قريشة وهذه الشبهة الثلاث وأن شبهه قداء الشبهة الأولى شبهة تفرق قوله إنا لا نعبد الأصنام إنما نعبد الأولياء فداشد يتي مهبا ما بوتاوا غما كامنا بوتاوا ني وليي متبت لوكacin da ka nemi wane ya arzika ya arzika kai baka arziki ya baka lahiya ya kwaranye ma wata cuta ko ya sabkawa wani bala'i ko ya kashe wani ka bauta mashi saboda mene wannan aiki ne na Allah ba nan dan ka neme shi wajen wani mutum ko waje ko wane ne ko mala'ika ne ko annabi ne ka nemi wannan abubuwa wajen shi to ka yi tara bauta Allah da wani Allah a cikin abin da ba wanda ya isa yi sai Allah maɗaukar to shi ne su baha da ya ce ina la na abudul asnama ina ma na abudu al'auliya mu haɓar ma bauta gumaka su dai muna bauta mene ne waliye a shubha ta saniya shubha ta biyu ƙauluhun faɗar da ce inna na ma qasadnahum wa inna ma qasadna Allah azza wa jalla fil ibada mu har lokacin da muka yi muna roƙon su ba mu nihe su ba Allah ne muka nuha da wannan ibada kaga wannan shubha ce ma asalisatu ashubhatu salisa shubhatu uku qauluhum fadasu da suka ce innana ma abadnahum mu hubu mu bauta musu ba innana ma abadnahum liyanfa'una ba mu bauta musu ba saboda su mana amfani aw yadurruna ko kuma su cutar da mu fa inna nafa'a wad darara biyadillahi azza wajal za ta ai amfani da cuta a hannun Allah madaukaki ne mai girma da buwaya walakin liyuqarribuna ila Allah zulfa mun ne haka dan su kusantar da mu ya zuwa ga Allah madaukaki kusantaswa fa nahnu qasadna shafa'atahum mu mun su munnihi kawai cetan su ne bidalika da wannan bauta da da muka musu yani fa nahnu la nushriku billahi subhanahu wa ta'ala za ce mu da wannan ai mu hada bauta Allah da wannan Allah ba qala fa idza tabayyana laka inkishafu hadhihi shubha idan kwaran yadda wannan shubaha ta bayyana gare ka fankishafu ma ba'daha min ash-shubahi ahwan wa aisar kenan kwaran yadda wata shubaha koma bayan wannan ita ce mai sauki wa aisar zai hallo ita ce mai sauki li'anna hadhihi min aqwa shubahi allati yalbisuna biha domin wannan su ne mafi girman shubaha wanda mutane suke kawo rikici a cikin addinin musulunci idza qala hadha ar-rajul almushbih idan wannan mai mutum mai shubaha ya ce ma ana lastu a'buduhum ni ho banna bauta musu kama a'budu Allah azza wajal kama yadda nake bautawa Allah mai girma da buwaya walil tija'u ilaihim karkata ya zuwa gare su wa da'awahum da kuma kiran su roƙon su laysa bi ibadati wannan ba ibada bace fa hadhihi shubha halla wannan shubha ce ina ga muna iya tsayawa akan saboda lokaci yayi abin da muka hudu daidai Allah ba mu lada abin da muka kuskure Allah gafarta mana Allah ba mu kwanci hankali cikin kasashen mu Allah madaukaki ka gafartar da wanda suka rige mu gidan gaskiya mu kuma wanda muka yi saura muka Allah madaukaki ka samu cika da imani subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk